بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa da muka haɗu a wannan aji namu na wato wannan makaranta ta mu'assasatul manar li ahibbatil mannan lil ilmi wat ta'abbud wal ikhlas wannan makaranta ta mu ko waɗannan ajujuwa tsofaffin ajujuwa ne sun fi shekara 15 da fara waɗannan karatuttuka namu na zauri da yan uwa ɗalibai waɗanda wasu suna nan a nan garin wasu suna jigawa wasu suna sokoto wasu suna wasu garuruwa sun zo zariya karatu sun haɗu da ajin nan an yi karatuttuka sun ƙare sun tafi da yawansu suna da'awa a garuruwansu akwai malami babba a jigawa malam tukur zai san shi ɗan ajinmu ne muna ɗan wannan ajin ne mai sunansa ne abdulmumin abdulmumin ne ina tsammanin so dan wannan aji ne na almanar tun muna karatu a cikin zaria karatun zaure na littafai daban-daban ya dade sama da shekara 15 da suka wuce baya yayi tsayaye karatu sosai yanzu yana cikin limamai a jigawa yana cikin malamai masu da'awa so alhamdulillah tattaruwan waɗannan ajujuwa namu na almanar muka haɗu dan mu tarbiyyantar da ko mu ƙara tarbiyyantar da kanmu doriya akan abin da muke da shi na da don mu ƙara jan hankalin zukatanmu a kan cewa abin da muke karantawa to mai ƙoƙari mu sa shi a cikin aiki to mafi girman abin da kan cuci ɗan adam ya hana shi karatu musamman ɗalibin ilimi wallahi ba kamar shaidan shi fa shaidan ba ruwansa da jahili kamar yadda malamai ke faɗa ɗan hauma hauma ɗan harmaga ga ɗan hayaniya shi ba makaranta yake zuwa ba shi ba karatun ƙur'ani ba na sunna ba to shaidan bai ɓata wa kansa lokaci kan wannan saboda wanda ya san ya riga ya tafi jahilcinsa kadai zai halaka shi an gane ko to amma shedan yakan waiwayi bawa ne a lokacin da ya ga bawa yayi rijistar makaranta ya fara zuwa makaranta to sai shedan ya biyo maka tanyoyi daban-daban Allah akalli shedan ya zo ya sa maka girman kai ai kai yanzu ka sani ai kai ka iya an gane ko ai kai yanzu kai na daban ne kai dalibin ilimi ne sai ya sa maka jiji da kai sai ya sa maka girman kai to yana sa maka wannan ya cuce ka an gane ko shi yasa za ku ga al-Imam Ahmad bin Hanbal cikin kirarin da ake masa wato mutum ne wanda har zuwa mutuwarsa shi dan bai fasa bibiyar sa ba amma Allah ya taimake shi akan shedan dab da zai rasu sai yayin suka ji suna ciyo yana cewa har yanzu dai har yanzu dai har yanzu dai wane ne har yanzu dai bayan ya gama faɗa haka sai su ma da ya farfado suka ce baba mun ji kana ta cewa har yanzu dai wane kai me ya faru ya ce wallahi shaidan ne yazo yana ce man kai Ahmad bin Hanbal an buga an bakka nayi nayi da kai nayi nayi da kai ka sauka ka sabawa abinda ka karanta a aqidance wallahi nayi nayi da kai ka kasa sabawa aqida ta musulunci nayi nayi da kai ka sabawa abin da karanta a ɗabi'ance da zan ɗabi'arka daban karatunka daban na buga na bakka nayi nayi da kai ka sabawa abin da karanta a ibadance ya zanto ga karatu amma ba ba ibada wallahi na kasa ka ai ka fi karfi na to anan abin da shedan yake so al-imam Ahmad bin Hanbal ya ce ce kware kuwa alhamdulillah alhamdulillah ai fa kam an buga an ban maga har lokacin mutuwa to malamai suka ce da ya furta haka da ya ja ka a ransa to da shedan ya zo masa a ranar mutuwa kenan da ya ci nasara a kansa amma sai ya tawazu ya ce wane ni wane ni sai shedan ya koma ya turus to shedan ba zai gushe ba yana zuwa maka ko ta ko ina yayi rantsuwa ma ya ce summa la'atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin yace wallahi sai yazo maka ta ko ina la'anakullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruza sai yace wala udillannakum wala umandiyannakum wala amurannakum kakalla wala amurannakum falyubattikunna adana lanam wala amurannakum falyughayyirunna khalqallah Allah ya ce wa may yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina shaytan ya ido kuma yuman da yake wa ma ido kuma shaytanu illa gurura shi yasa wannan malami sai rubuta mana littafi asali lecture ce muhabara ce irin public lecture haka yayi akan tarkon shaytan ma'rikatu shaytan ma'abanil insan wato tarkon shaytan wanda yakan ɗanawa ɗan adam musamman ɗalibin ilimi domin bayani ya gabata malamai sun ce ba ruwan shedan da wanda ba ɗalibin ilimi ba shi shedan ya riga ya wakilta jahilci ya yaƙi da da wanda ba ɗalibin ilimi ba to amma kai ɗalibin ilimi ba shedan zai zo maka ta ko'ina ta ko'ina ta ko'ina ta ko'ina don Allah mun fahimci wannan da kyau shedan sai ya zo maka to sai ka kiyaye ta'alifu me yasa kake kallon dan sai ka zo ka cimma dalibin ilimi ne ustazu mai zuwa makaranta amma sai ga ana kuka da shi a wasu abubuwa to abubuwa ne guda biyu ko a auratayya ko a so da yawa sai ka je nima aure sai a ce ai ustaz ne ni ba zan ba ustaz ba to abubuwa ne guda biyu abu na farko dai ubangiji ta'ala haka ya kaddara in yau ka rike addini da kyau hakanan sai shedan sai ya biyo sai ya zuga mutanen gari sai ya sa musu kyamarka dan allura sai a fada shi ya zama galma dallatul alimi madrubun biha qabl dan kuskuren didda wani dalibin ilimi zai yi sai ga kaman a buga ganga a kela wani gama garin gari sai ya irin wannan ninki goma ba a ma san yayi ba amma kai da kake ɗalibin ilimi dan kuskure kaɗan in kai fa za a ba da shi shi kaga yana riƙe yana zuwa makaranta fa wai haka ne karatun wai waji karatun ba kenan ko a gidanku sai a ma wannan gorin na biyu kai ɗalibin ilimi shedan damin zai dame ka sai ya sa maka fushi ya sa maka kaza abu kaɗan sai kana kyaran matarka kana sukar matarka alhalin kana zuwa makaranta to duk sai ka kula da wannan tarko na shedan da yake ɗana ma da ka fara zuwa makarantar addini to ka san ba kaman karatun boko ne ba dan sai kai ta zuwa ABU kai ta zuwa Poly kai ta zuwa FCE duk wannan bai sanya mutane su da maka wani kallo na musamman ba amma wallahi da ka fara zuwa makaranta ka kama hanyar makaranta to yanzu fa ana tsammanin duk kudin da aka yi da kai a ga daidai mun gane ko to sai kai ta roƙon Allah kamar da muka faɗa a farko kai ta addu'a sannan kuma ka kiyaye ina fatan mun gane dalibin ilimi kun ga hula wallahi in kana zuwa makaranta in dai ka kai ahlin ka karka yawo ba hula karka sa me hula karka sa kaya na mutunci an gane ko karka ta baka kawai kanka ba hula kawai kana ta tafiya abinka a'a kai shiga na mutunci domin ɗaliban ilimi su ne ulu baqiya in ba ku shiga na daraja ba ku ɗaliban ilima zuwa makaranta to suwa kuke tsammanin su mun gane ko kai shigan da za ka mutunta kanka shigan da za a mutunta ka duk inda kake hudda da kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ni ɗan kasuwa ne kuma ɗalibin ilimi to kasuwanci na ya sha bamban da na saura ni ma'aikacin gwamnati ne kuma ɗalibin ilimi to aiki na ya sha bamban da na saura mun gane wannan da kyau wannan littafi wallafar wakil tubni abdussalam bali Allah madaukakin sarki ya masa rahama bismillahir rahmanir rahim ina nan da ransa dan Saudi Arabia ina da littafai da yawa an gane ko muqaddima ga gabatarwa alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina safa kaga sai takaita anan yace godiya ta tabbata ga Allah kuma ya isar da kowa Allah ya isa ba abinda ubangiji ta ala bai isa bawan shi ba duk abin da kake so Allah ya isa yi maka wa salamun ala ibadihi alladhina safa sannan muna gaisuwa irin ta aminci ga bayin Allah da Allah ta'ala ya zaba cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sauran waliyan Allah an gane ko wa ba'du abin da yafi kamata ya ce me amma ba'du shi ya tabbata ba wa ba'du cikin hadisi likulli jawadin kabwa wato komin gudun doki yana iya samu zamiya fa hadhihi kalimatun katabtuha an tabi'atil ma'rikati bainal insani wa shaytan wato waɗannan kalmomin wannan littafin na rubuta na rubuta littafin ne na bayyana ɗabi'ar dagar da kan faru tsakanin ɗan adam da shedan irin taraku wato tarkuna da tarko da shedan kan ɗanawa ɗan adam ai daga ai gwagwarmaya liyakuna almuslimu ala hadrin min aduhi dan shi musulmi musamman ɗalibin ilimi ya zama yana a ankare game da ainihin sharrin abokin gabansa an gane ko وليتخذ الوسائل المشروعة في سبيل الدفاع عن نفسه abinda yasa na rubuta wannan littafin saboda dalibin ilimi ya samu hanyoyin da zai fi danya ba kanshi kariya daga sharrin shedan didda hajamati shaytanil atima ya ba kanshi kariya daga kutsan shedan al'atima wanda takan jabawa ta sashi zunubi an gane ko irin afkowa hujumi da shedan yake yi dare irin dare da shedan yakan wa bawa wannan daren ya ja ya ja bawa zuwa ga sabawa Allah an gane ko wasallallahu ta'ala ina roƙon Allah ta'ala an yarzuqana sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amal ya azurta mu da gaskiya an gane ko da kuma yi dan Allah duk lokacin da zamu faɗi zance mu faɗi gaskiya kuma mu faɗi dan Allah duk lokacin da za mu yi aiki mu faɗi gaskiya mu yi aiki ta gaskiya sannan mu yi aiki na gaskiya sannan kuma mu yi aikin dan Allah wa sallillahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tsira da amincin Allah tabbata ga wato ka annabi muhammad an gane Allah ta'ala nake roƙo ya sallama ya salati ga annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa katabahu wa hid ibn abdussalam bali wa hid ibn abdussalam bali shi ya rubuta aman sha'a man sha'atu abbas an gane ko inda ya rubuta littafin kenan sunan markazin su ne man sha'atu abbas dake Saudi Arabia ya rubuta wannan littafin a shekara biyu ga watan hudu zulqa'ada 24 ga ga watan Dhulqa'da nawayal lati yumkin an yastahdira hal muhadir to mutumin duk da zai karanta wannan littafi ko yayi lacca ko yayi wani bayani in kana so kai wa mutane wa'azi da littafin nan ko kuma kana so ka karanta littafin kai a karan kanka wasu irin ninyoyi ya kamata a ce ka daura qabla ilqa'i hadhihi al-muhadara kafin kai kai ilka'i wato kafin ka gabatar da wannan wa'azin ko kafin kai ka saurari wa'azin an gane yanzu da ni da ku gaba daya wasu irin ninyoyi ya kamata mu kudurta a ranmu da ni da nake karanta da ku da kuke saurara na na daya shine ce awwalan annawayal amma ninyoyika da suka shafi mai sauraron karatu da shi mai karatun na daya yanwul qiyama bi tablighin nasu shay'an min dinillahi duk lokacin da ka zo ka zauna a majalisin da za a karanta wannan littafi ma'arikatu shaitan ma'abanil insan to kai ninya a ranka yanzu dinnan ana so kai ninya babban manufanka shine ka samu karatu ka isar da mutane wani abu min dinillahi na addinin Allah kenan duk abin da kaji a nan gurin na tarbiya na sharrin shaitan da yadda za a kauce ma sharrin shaitan to kai ma ka isar ga wasu امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كي هكا كاي أيكي دا فدم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ku isar da sakona ku yada sakona ku ta yada da'awa ta ta musulunci ko aya ɗaya ka sani ka sanar da wani da haka yanzu ana so ka kudurci aniya kai niyyar duk abin da ma karanta anan ba za ka bar wa cikinka ba za ka sa a facebook za ka sa a whatsapp group za ka yada shi za a karantar da wasu kai ma abin da ka karanta ka fara da gidanku da matanka wa an dar a kira takal akrabe an gane ko rawakul bukhari na biyu raja al husuli ala sawabi majlis al ilm niyya ta bi da ake so ka daura a yanzu dinnan ana so da ni da ku duka mu dauri aniyar abinda zai sa mu yi hakuri mu ta zuwa wannan karatu har mu sauke muna sa ran samun ladan da ake ba wanda ya zauna a majalisin ilimi dukkan mutumin da ya zauna a majalisin ilimi yana da lada al-imam muslim ya ruwaito daga sahabi abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيت عليهم الرحمة وحفت عليهم وحفت الملائكة وحفت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كقاعدة kenan gashi na a footnote a ƙasa ba yadda za a yi mutane su zauna a masallaci ɗakin Allah suna karanta littafin Allah ko suna karanta wani abu da ke da alaka da littafin Allah suna yin darasi sai natsuwa ta sauka gare su ka kalli yanzu nan da a ci kiɗa ake yi da DJ ne ko DJ ne kowa ya ke cewa mai kiɗan nan eh DJ da DJ aka samo ko wani dan hip hop ana ake za a samu wannan natsuwar kaga sai an samu natsuwa wa gashiyat humur rahama an gane ko sannan sai rahama ta lullube su wa haffatumul mala'ika sai mala'iku sun musu inuwa yanzu muna sa ran karatun nan da muke yi mala'iku suna nan suna mana me inuwa an gane ko wa zakarakumullahu fi man inda kuma ubangiji ta'ala zai ambaci sunayen su ɗaya bayan ɗaya niyyarka ta uku raja'a an yarji'a min majlisihi zalika maghfuran lahu in za ka halarci wannan karatu ka halarta da niyyar cewa matuƙar wato kana kana fata kana kwaɗayin in an tashi karatun sanda za ka koma gida ka koma alhalin Allah ya gafarta maka dukkan zunubanka tun kana tun sanda ka balaga zuwa yau al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito Malam Albani ya tabbatar da ingancin hadisin cikin Sahihul Jami' namba hadisi 2557 daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما اجتمع قوم على ذكر ba yadda za a yi mutane su haɗu a masallaci ko a wajen wani wurin karatu a yi zikirin Allah a ambace shi a yi karatun addini fatafarraqu anhu sai suka sai suka rabu aka tashi karatun an gane ko illa qila lakum sai an ce musu qumu maghfuran lakum zan muka karatun nan sanda za mu tashi Allah ta'ala zai aiko mala'iku su ce mana ku tashi karatun nan alhalin kowane ɗayan ku an gafarta maki laifuffukansa an gane wa majalisun zikiri hiya almajalisu allati tuzkaru billahi wa bi ayati wa akami shar'ihi wa nahwi zalika kaga majalisan ilimi kenan duk mutumin da ya zo makaranta to kafin a tashi makarantar sai mala'iku sun ce a tashi karatun alhalin an me an gafarta maka niyya ta hudu ينوي تكثير سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله المؤمنين ذاك نينجي يويتا تاران مسلمي mutanen kirki da kuma haduwa da bayan Allah mummunai yanzu in ba irin wani duk wanda ka ganshi anan mutumin kirki domin in ba mutumin kirki ba ina ruwanki da karatu eh ko ba ka bane ba to haduwan nan gashi an haduwa na ya ga wani wani ya ga wani za a yi ta zumunci yanzu sanadiyan ajin nan namu waɗanda suka san juna ake ta abota ake zumunci da bai san dawa ne bai san wani ba dawa ne bai san wani ba amma yanzu an zo an bude ajin almanar an fara karatu to wani ya zo wani ya zo yanzu yan nan wurin an san yan sabon gari sanadiyan ajin nan akwai yan sabon gari su mutassir haka ne duk kaga anan aji da aka haɗu da juna wasu ƴan wancan guri wasu ƴan wancan guri wasu ƴan wannan guri wani daga cikin zare yake zuwa wani daga a anguwan dankali wani daga wura sai ga zumunci ta me sai ga zumunci ya kullu to kai min yace zaka rika zuwa makaranta da manufan ka kullu zumunci da mutanen kirki in ya zanto abokan ka kawai dukkan su ƴan kasuwa ne zalla kaga harkan dala ce kawai in ya zanto dukkan manoma ne harkan taki ne kawai da iri da maganin feshi in ya zanto dukkan su kawai haka ne to amma in abokanka daman a cikin abokanka akwai na harkar dala din a kira waya a ita batun dala ya za a mai dai tun rozi ko mazisi ko akwai manoma ɗin za a buga to za a samu taki za a samu maganin feshi ai ma mun ji an ce inda rama za ta yi kaza za da ai ta wannan iran a waya to kuma a cikin abokanka akwai waɗanda a makaranta aka haɗu su da an tashi to ya hadisi kaza ya hadisi kaza ya hadisi kaza don Allah mun fahimci wannan da kyau kaga duk za a yi ta haɗuwa da irin wannan ina fatan mun gane wannan da kyau sai ya ce na biyar a gurguje yanwul itikafa fil masjid muddat al muhadara wato zaka ninyaci cewa ai itikafi ma kake yanzu wannan zaman da muke yi muna sa ran muna da ladan itikaf kun gane ko inda man yara jawaza zalika min al fuqaha cikin waɗanda ke ganin halaccin a zauna a masallaci a itikafi ko na wata ɗaya ne ko na kwana ɗaya ne ko na awa ɗaya ne cikin malaman fiqh li anna al itikafa huwa al inqita'u muddatan lillahi fi baitillah dama an ce itikaf shine ka dan dauki awa daya awa biyu minti daya awa to minti goma minti ashirin a masallaci da niyyar ibada da aka san da ka zauna a masallaci ake karatu in ka kudurta niyyar itikaf to za a baka ladan masu yin itikafi an gane ko na shida raja al-husuli ala ajlil khatawati ila al-masjid sanda duk zaka zo wannan majalisar ka kudurta niyan kana son ka samu lada ladan waɗanda sukan tako su zo ina masallaci allazi sayulqa fihi almuhadara masallacin da za a gabatar da karatun an gane ko duk mutumin da ya taka ya je masallaci yana da lada man gada ila ila almasjid awraha duk mutumin da ya sammako bayan asuba sai ta masallaci dan yi karatu ko ya tafi da yamma tsakanin magriba da isha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula to la Allah zai mai tanadin gida aljanna kullama gada auraha duk lokacin da ya taka ya je makaranta to yana da wannan gida ruwayan muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man tafakkara fi baitihi duk mutumin da ya alola daga gida summa maza ila baitin min biyutillah sai ya wuce wani masallaci cikin masallatan Allah an gane ko liyaqdiya faridatan min fara'idillahi dan yaje wani aiki na addini an gane ko kanat tuhu to ina takon nan nashi da yake yi to dukkan takon da yake yi ikidata khuttu hadi'atan an gane ko ikidata khuttu hadi'atan in ya jefa kafar dama to za ta kankare masa laifuffukan da yawa Allah wal ukhra dayan kafar ta hagu kuma in ya jefa ta tarfa'u daraja ita kuma tana daga darajarsa tana kara masa matsayi da mukami to da me manta an gane ko to abu na bakwai raja al-husuli ala sawabin tidari salati ba'da salah wato in mutun ya zauna a masallaci yana jin karatu sai fatan yana sa ran ya samu ladan jiran wata sallah zuwa wata an yi sallar magriba sai aka fara karatu to yana sa ran in ya zauna aka karatu da shi zuwa isha zai samu ladan mai sauraron zuwan lokacin sallah an gane ko in kai bayan asuba su malamai suka ce za a sa ran ka samu ladan mai jiran lokacin salatul istishraq an gane fa in kana wasu malamai suna ganin hadisin da yazo kan salatul istishraq bai inganta ba an gane ko إذا كانت سيلقى محاضرته مثلا من المغرب إلى العشاء إن يذكر أشد كان المغرب إلى العشاء أو من العصر إلى المغرب كوكم تنبع صلى العصر حرب مغربا أنقانيكو روى البخاري ومسلم عن أبي كريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة والله ينكو بزيكو شيء أنا ربو تامش لا دان صلى بعض ma damata salatu tahbusuhu matukar sallah ce ta tsare shi yake jira lokacinta a rika sa wayoyi a fulan eh mun gane ko in dai ka zauna aka yi magariba sai ka zauna a masallaci kana jira lokacin sallar isha ta yi to wallahi ana rubuta maka ladan sallah ne an gane ko sai ya ce abu na gaba raja'a an ya hadiya Allahu bi sababi muhadaratihi rajulan fa ya akhudha masala masala misla ajrihi to in shine malamin da yakan yi karatun sai ya ruwaita yana so yi karantar saboda wala Allah Allah ya shirye da mutum ɗaya sanadiyan karatun nan sai ya zama ka samu ladarsa in kuma sauraron karatun kake ai kai ma zaka sa ranka karantar da wani wala Allah ubangiji ta Allah ya sa wa karatunka albarka ka samu ladan wanda ka karantar na tara yanwi irshada sa'ilin wato ana son mutum ya niyyar shiryatar da masu tambaya dan aka zo majalisi za a ba dama ai tambaya an gane ko wa ta'limal muhtajin ya karantar da mabukata ilimi min khilalin raddi ala as'ilatin an gane ko a sa menene as'ilatin as'ilatul mustaftin min khilalin raddi ala as'ilatul mustaftin wato ta hanyar ba da amsa ga tambayoyin masu neman fatawa mun gane ko tambayoyin masu neman me masu neman fatawa abu na goma yan wulkiyama bi wajibil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar duk ɗalibin ilimi in zai karanta wannan littafin yayi niyyar zai tsayu ne kan yin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna bil hikmati wal mau'izati al hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi in wajada ma yaktadi zalika in ya samu abin da ke hukunta ka in kana ɗalibin ilimi don da ga yayi kuskure to kai mashi kyara النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي وعلي بن أبي طالب فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا الله يشير يده متن ɗaya sanadiyarka khairul laka min hurun ni'am ya fa baka garken dabbobi an gane ko tun ɗaya tak in ka shirya da shi kana da ladansa ba ta da an rage mushi nashi ladan abu na sha ɗaya ينوي طلب النظرة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سند ذاك ذو مكرنتا ذاك نينيشي وتحسكم فسكا وتا aka fadi cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nazara lahu abdan Allah ya haska wani bawa sami'a maqalati wanda yaji zance na fawa aha wa hafizaha ya kiyaye zancen ya haddace zancen ثم أداها إلى من لم يسمعها sannan sai ya jiyar da maganan ga wanda bai ji ba inda kai ka zo ka je tarkon shedan ga ɗan adam to sai ka yada wannan tarkon shedan din ga sauran mutane rawahu ahmadu wa tirmidhi sahul albani fi sahih jami thumma qada yaftahu allah ala al muhadir bi nawaya salika wani lokaci ubangiji ta alakan haskawa mai wa'azi da waɗansu niyyuka masu kyau ukura na daban ban da waɗannan fa ya tafa'afa ajrahu sai ya ga ladan sa ya ƙara ninkuwa li qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aikin Allah ya ce innamal a'malu binni wato innama wa innama likulli imri'in ma na gurgudan kyakkyawan niyyar ka gurgudan ladan ka muttafaqun alai an gane ko to ga waɗansu niyyuka saniyar annawaya alkhasa bi hadhihi almuhadara waɗansu ninyinyika ta musamman su ba su da yawa su guda biyar ne kawai yanwi biha taqwiyatul insani lil intisari ala shaytan zaka niyyar wato neman Allah ya taimake ka ka rika kada shaytan an gane ko na biyu yanwi biha ta'rifal muslimi kaifa yatagallabu ala hatsatish shaytan ko khutatish shaytan in za ka karanta wannan littafi ka karanta da niyyar sanin hanyoyin da za ka bi don shaidan asaku da tarakuna da shaidan ya biya ɗaɗɗana ya ɗaɗɗana ya ɗaɗɗana duk ya za ka yi ka kwakwance ka kwakwance duk wannan maka da shaidan ya biya ɗaɗɗaura ya ɗaɗɗaura ya ɗaɗɗaura ya za ka warware su an gane ko yanwi biha ta'rifal muslimi bi ba'd madakhil shaytani liyahdiraha wato dan adam in zai karanta wannan littafi to kasancewa littafin zai nuna maka waɗansu hanyoyin da shaidan karbi an gane ko yanwi biha ta'rifal muslimi musulmi ya san bi ba'd madakil shaitan hanyoyin shigan shaidan li yahdaraha dan mutun ya nisance su kakka shiga mashigan shaidan yanwi biha ta'rifal muslimi kaifa yatagallabu ala waswasati shaitan fi salah ya za ka fi ƙarfin wasu wasun shaidan in ka fara sallah nan shaidan ko da ka fara sallah sai ya zo maka ya ce ka tuna kaza ka tuna kaza an gane ko na biyar yanwi biha ta'rifal muslimi bi turuq allati yudhaifu biha shaytanahu wa yuqawwi biha imana kun gane ko wato mutum ya ninyan sanin hanyoyin da zai bi wanda zai raunana ƙarfin shaidan gare shi ya ƙarfafi imaninsa to jama'a waɗannan su ne ninyuka da ake bukata mu kudurta su lokacin da za mu tunkari karanta wannan littafi in Allah ya sa mun waye kari zuwa gobe sai mu tashi manhuwar shaitan a shafi na 291 Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh Allah ya sauka malam da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara ilimi mai albarka Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muka je ba mu imani a gurguje yana da kyau tunda ana batun kan tarbiyya mu zanto masu tarbiyya din